من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أمة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ينن أصبت goma sha uku ga watan Ramadan hijira yau na da shekara 1445 daidai da 23 ga watan uku na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masallacin bohol da ke da adireshin namba 58 a nan real quarters a fadar jihar gombe barkanmu do- da kasancewa domin ci gaba da tarjaman alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan darare masu albarka na ramadan kuma a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya kai tsaye da masu kallon mu ta kafofin yada bayanai na zamani ba su manta ba muna cikin sura mai namba ta sha hudu suratu ibrahim alaihi salam a jiya karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta arba'in da uku yau za mu tashi aya mai namba ta arba'in da hudu insha allahu kuma wannan shine darasinmu na bakwai a cikin suratu ibrahim alaihi salam allah rama bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم Hmm.
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك na'am نجب دعوتك ونتبع الرسل Hmm.
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال Ƙur'ani yake ba mu labari cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa ala'ali wasallam wa an zirin nas ya yi wa mutane gargaɗi dama daga cikin sunansa akwai annazir albashirun nazir kuma shi ma alƙur'ani ya ɗau wannan suna na albashirun nazir mai gargaɗi ko mai albishir ya yi wa mutane gargaɗi yau ma ya atihimul azab yar gargaɗe su wani yini da zai zo wanda wannan yinin kwai azaba cikinsa ta yi ƙulun lazina zalamu waɗannan waɗanda suka yi zalunci za ka ji suna cewa rabbana akhirna ila ajalin ƙarib ya ubangiji ka jirkinta mana ɗan wani lokaci ƙanƙani nujib da'awatak za mu amsa kiran da aka yi mana zuwa gare ka wa nattabi'ir rusul kuma Allah ka shaida za mu bi manzanninka za mu zamto mabiya manzanninka na gaskiya Allah ya ce awalam takunu aqasamtum min qabl shin ba ku bane kuka yi rantsuwa kafin wannan lokaci kuke cewa malakum min zawal cewa ba za ku guce daga duniya ba ai ba wani tashin alkiyama ai ba wani hisabi ai ba wata wuta ai ba wata aljanna shin ba ku yi rantsuwa game da wannan ba yanzu kuma za ku dinga cewa a dawo da ku za ku amsa da'awa za ku bi manzanni to wannan da'awa ta ku Allah ya ce ba zai karba ba Allah ta'ala a nan malamin tafsiri ke cewa wa anzirhum shine ka wifhum ka tsoratar da su yawma yatihimul azab wa huwa yawmul qiyama a ran da Allah yake cewa azaba za ta zai ke musu ida ce rinin alkiyama wanda suka yi zalunci ai shine shirka domin inna shirka la zulmun azim ita shirka ita ce zalunci mafi girma mushrikai da kafirai za su ke cewa rabbana akhirna ai rabbana amhilna ya ubangiji kadan jirkinta mana mana kadan jirkinta mana mala yace haza su'al lahum radd ila duniya suna tambaya Allah ya dawo da su duniya ku duba irin in dan adam duniya ta same shi idan su iya rufewa iya mantawa da Allah iya mantawa da mutuwa iya mantawa da zaman kabari iya mantawa da tashi gaban Allah iya mantawa da hisabi zai rayu tsawon shekaru iya duk abin da ya ga dama amma duk wannan shekarun ba za su zamta mai wa'azi ba ba zai ɗau izina a cikinsu ba awalam nu amirkum ma ya tazakkaru fihi man tazakkara waja'akum an-nadhir Allah ya ce shin ban raya ku ba ban ba ku lafiya ba ban ba ku zama a duniya ba wanda mai wa'azi ya kamata ya wa'azantu tun kana ɗan shekara goma sha biyar ishirin ka fara sanin mai duniya mai mai kyau mai mara kyau ka fara sanin abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba ne to yau ga hikacin mai shekara hamsin sittin ka tafi saba'in a ce har yanzu ba ka wa'azanta ba har yanzu gashinka tun baya fitowa har ya fito iya baƙaƙƙirin yanzu ya koma fari-fari wani ma ya koma fari gaba ɗaya shi wannan kaɗai ba wa'azi ba ne wa'azi ne waje a kumun nazir wa'an suka ce an naziru ana furfura Allah yake ne da can kanka ba farin gashi ko ɗaya amma yanzu baƙin gashin nema sai an nema zuwa a same shi duk yaro ne wata rana mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya zaune sai sahabbansa suka ga farin gashi jikinsa kamar kansa da gemunsa ya yi fari ya suke cewa ya rasu lama haza mazan Allah mai wannan kuma gashin ka yi fari sai ce shayyabat ne hudunu aka watuwa suratu hudu da ‘yan uwanta masu bayanin alkiyama su ne suka samun furfura in ji mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaga su ɗin ma masu tabbas da dahir agun Allah ayoyin alƙur'ani suna zimi musu wa'azi suna jin tsoro wani lokacin haɗuwarsu da Allah wani lokacin suna kaffa-kaffa da wannan rayuwa domin kada shi ɗan ya zami musu ƙafa to anan Allah ta'ala yake cewa waɗancan za su yi da'awa a dawo da su duniya irji'ina ilaiha ayya Allah ka dada mu gidan duniya nujib da'awatak wallahi za mu amsa da'awarka ta hanyar manzanninka a fayujabun za mu amsa muna binsu za mu zamto mabiya na ƙwarai Allah ya ce awalam ta kunu a ƙasamtu shin ba ku zamto kun yi rantsuwa ba ai halaftum fiddari duniya ya zamto a duniya lokacin da iskar duniya ta ebe ku kuna rantsuwa kuna cewa malakum min zawali anha ba za ku taɓa gushewa daga duniya ba ai la tuba suna Allah ma ba zai tashe ku ba za a yi kiyama ba wa huwa qauluhum kamar shine fadin su da Allah yake fada wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'asu Allahu man yamut la yab'asu la yab'asu Allahu man yamut kamar da suke rantsuwa da Allah kan cewa Allah ba zai mata da matattu ba lokacin da suke jin iskar duniya lokacin da suke ganin duniyar matabbata ce to har rantsuwa suke yi suna ce ai duk wanda ya mutu Allah ba zai tada shi ba shin ba ko kuke faɗar wannan ba amma yanzu gashi kuma kun ga zahiri ana fahimta to tun kafin wannan yinin ya zo tun kafin kafirai da mujirmai su dinga faɗar wannan magana to ka gyara rayuwanka Allah iya faɗar wani domin mu gyara mu din da ba su ba mu yi kokarin kaffa kaffa da wannan rayuwar karka je kai ma ba fata ba ka faɗa irin su din kana cewa ya Allah jikirta mun dawo da nu duniya Allah zan gyara karka yadda kai wannan da'awar wannan da'awar ba za ta ci ba Allah ya raya ka ya baka hankali ya sama alqur'ani ya baka malamai kullun ana cewa Allah ya ce annabi ya ce to wani shine yankan hanzari duk wani mai laifi duk wani mujrimi to wani shine yankan hanzarin da ake masa domin in ka mutu dai baka da kishirwar Allah ya ce annabi ya ce amma in kuma baka bi ba akwai ranakin dillanci shine irin wannan abin da qur'ani yake faɗa mana na'am aya ta ga malam وسكنت لبثتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم Mm.
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال
Allah ya ce wa sakantum na zaunar da ku aifin duniya a duniya fi masakinin ladina zalamu anfusahum a gidajen waɗannan da suka zalunci kawunansu ai ga fir'auna ya bar fada ya bar gidaje ya bar gidaje na alfarma kuma Allah ta'ala ya tafiyar da shi ya bar wannan gidajen yasa qur'ani ke cewa kam taraku min jannatin wa uyun sun bar gonaki sun bar idanuwar ruwa sun bar gidaje sun bar kayan ado kuma Allah ya sa wa auren sana'a bani Isra'il muka ce mutanen annabi masa zo zo su gaje wannan gidajen kawai Allah ya kashe musu hiya tafiyar da su kuma Allah ya ce ku gaje wannan to Allah yake faɗa irin waɗancan mutane shin ban zaunar da ku bane a duniya a gidajen waɗannan da suka zalunci kansu bil kufr wal isyan wanda suka kafircewa Allah suka yi sabo Allah ya halakar da su ka kaumi nuhin wa ad wa samud kamar mutanen annabi nuhu da mutanen adawa annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu wa kaumu lutin wa ashabu madayin da mutanen annabi lutu da mutanen madayin shin ba su bar gidajensu ba shin Allah bai halakar da su ba duk wani tanajinsu da dukiyarsu Allah bai cire su ya kashe su gaba ɗaya ba duk kun san wannan ai ai kamar wa'azin da a annabi shu'aib alaihi salam yake yi wa mutanensa cewa wa ya qaumi la yajrimanakum shaqaqi an yusibakum ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد yake shaya ku mutane na kar kiyayya da gaba da irin yanda ba kwa min fatan alkhairi ya jawo ku fada layin irin abin da ya samu waɗancan mutanen an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin kada ku yadda kwatankwacin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya same ku aw qauma hudin ko abin da ya samu mutanen annabi hud alaihi salam aw qauma salih ko mutanen abin da ya samu mutanen a abin da ya samu mutanen annabi salih alaihi salam sai Allah ya ce wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ai ga mutanen annabi lut ne ba sa nisa da ku ai ba su yi nisa da ku ba kar ku yadda irin waɗancan halakawar da Allah ya musu kar ku yadda hakan ta same ku ana fahimta to shine Allah ke ce na zaunar da ku a gidajen waɗanda suka zalunci kansu a duniya na tafiyar da su na halakar da su na gadar muku gidajensu da gonakinsu da dukiyoyinsu wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku na muku bayani ya na aikata da su fa kullan akhadna bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليه حاسبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خصبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الله يتي وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يتي كوا ɗaya bayan ɗaya duk mun danke su mun halakar da su sakamakon zunubansu kullan a kazana bi zambi zunubinsu ya jawo Allah ya dirkake su gaba ɗaya sai Allah ya ce daga cikinsu man arsalna alaihi hasiba akwai wanda aka tura musu bakar iska kamar mutanen annabi hud a salihu alaihi salam iska Allah ya tura musu iskar ta ciccire musu kawuna suna tsaye he ga mutum ya tahi sama iskar ta cire masa kai gangar jikin ya fada a gefe guda Allah ya ce nakalin khawiya kamar dibine da aka gididdibe musu kai haka Allah ya musu gaba daya hasiba wa minhum man arsalna alaiha hasiba wa minhum man akhadhatu sayha daga cikin su akwai wanda tsawa akai musu kamar mutanen annabi huda alaihi salam tsawa malaika jibril alaihi salam yazo bayan garin yayi kururuwa wannan kururuwar gaba ɗaya take su gaba ɗaya ba ɗaya da ya tashi domin ƙarfin zartarwa irin na Allah shine man arsalna alaiha hasiba wa minhum man akadhatu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ardh daga cikin su akwai wanda kasa ta dare suka yi ciki kamar karuna da mutanansa fa kasabna bihi wa bidarihi al-ardh muka kifse shi a kasa da shi da duk abin da ya mallaka daga cikinsu akwai man agarakna akwai wanda ruwa ya halaka shi kamar fir'auna kamar ruwan dufa na mutanen annabi nuhu alaihi salam dukkan su Allah ya ce wa ma kana Allahu liyazlimuhu Allah bai kasance ya zalunci ɗaya daga cikin su ba walakin kanu anfusahum yazlimun su ne da suka zalunci kawunan su kawai shine Allah ya ce wa tabayyana lakum kaifa fa'alla bihi ai ku din rayayyun da ake cewa ku bar kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku ba kar ku yi kaza ai ya bayyana ya fito fili ya Allah ya aikata da su ko ba ku ji labari ba ai kowa ya ji labari ai an ji labarin ƙarshen fir'auna ƙarshen bai yi kyau ba an ji labarin adawa ƙarshen bai yi kyau ba an ji labarin samudawa ƙarshen bai yi kyau ba an ji labarin mutanen annabi luɗa alaihi salam ƙarshen bai yi kyau ba duk kuma saɓan allah suka yi allah bai halakar da su don wani jin daɗi ba ko don wata gadara ko don ƙarfin mulki a'a zunubansu ne da ake ta musu wa'azi ka suka ƙi bari sai allah ya yi fusata ya halakar da su mu ma wannan al'ummar muna cin daraja ne da alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya roƙi Allah ya ce Allah ina roƙonka kada ka halakar da al'umma ta irin halakarwa guda ɗaya yadda aka halakar da al'ummatan waɗancan annabawan ya Allah duk zunubin al'ummata Allah ina roƙonka karka musu halakarwa irin waɗancan sai Allah ya ce mazan Allah na karɓa inna rabbaka labil mirsad ubangijinka iya madakata kowa zai ga matsayarsa ya samu Allah shi kenan magana ta kare amma ba don wannan addu'ar ba da ya zama labarin mawai waɗancan mutanen dukkansu a galabiya laifi ɗaya Allah yake faɗa sun yi kuma an yi musu wa'azi sun ƙidenawa sai Allah ya fusata ya halakar da su maɗau mutanen annabi shu'aibu alaihi salam abin da ya bayyana gare su suke aikatawa shi ne ta tafi bulmikiyar wal mizan suna algus wajen saye da siyarwa ana ganewa suna algus suna ainihin tauye mudu na au ba sa au cikakke ana ganewa suna zalintar mai siya da mai siyarwa wannan shi ne laifinsu da ya bayyana kuma aka dinga musu wa'azi annabi guda Allah ya turo kan wannan matsala ɗin suka ƙi denawa Allah ya fasata ya halakar da su mutanen annabi lutu alaihi salam abin da ya bayyana gare su suke hine luwatsi Allah ya turo annabi guda annabi lutu alaihi salam yayi ta musu wa'azi kan wannan mas'ala suka idenawa ba su tuba ba Allah ya fasata ya halakar da su to yanzu luwatsi ne ba a yi ko madugon ne ba a yi kaga a wancan lokacin ma ba a ce da madugo ba luwadi kawai Allah yake faɗa a Qur'ani yanzu tauye mudun ne ba a yi wani irin algus ne ba a yi algus ma kawai sai iya wanda kunan ka ji ko idan ka gani irin cutar da ake Allah ne kaɗai san ƙarshenta kaga ai Allah ce dama a kuffarukum kairu min ula'ikum أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر Allah ce a kufarukum yanzu laifinku ko kafircinku khairun min ula'ikum ya fi na'udancin da Allah ya halakar laifinku hatsar kakakke ne ku za su yi laifi Allah ya halakar da su ku kuma ku yi laifi laifinku kenan Allah kamar ya halatta mu ku yi kenan amlakum bara'atun fi zubur ko an rubuta mu ku kubutaccu ne a lauhil mahfuz an ce duk abin da gada ma ku je ku yi babu wannan mun shiga alfarma ne na addu'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma irin abin da al'ummar nan take aikatawa a yanzu in ka bi tarihi ma kaf waɗancan al'ummar akwai abin da ba su aikata ba wallahi akwai abin da ba su yi ba fir'auna duk jabberancinsa ba a haka ya to iyacin naman mutum ba amma yau ɗan adam iyacin naman ɗan adam don tsafi ko don neman duniya ko don sihiri ko don ya gagare buwa ya buwaye mutane ɗan adam kuma abin takaici ma musulmi musulmi a yanka mai wani abu na sassan ɗan adam ya ci don kawai duniya ta busa masa kulle don shi ɗan ya zama abokinsa a tarihin kafiran baya ba a samo tarihi ya nuna san irin wani laifin ba a yanzu nan ba a gobe ba ana samun waɗanda suke lalata da yara ƙanana wata 'yan shekara hudu biyar ma domin boka ya ce in yayi wannan lalata zai samu kuɗi ko zai samu kujerar mulki duk shine bala'in ba abinda aka hakaito a kafiran bai ba a samu wannan ba ba a samu wannan ba kaga laifin da annan al'umma suke yi sun linka sun linka akan waɗancan shine Allah ya ce wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kuma ya bayyana gare ku Allah ya muku bayani yayi aikata da waɗancan din ai ba su share ba ai shi yasa duk mutumin da yake mujirmanci a yau in har ya mutu bai tuba ba to idan alkiyama ta yi da irin mutanen can na baya za a hada shi idan luwaɗi yake to da mutanen annabi ludu zai tashi idan macuci ne wajen awu da aunarwa to da mutanen annabi sha'ibu zai tashi duk irin laifin da kake a yau matukar ka mutu baka tuba ba to idan alkiyama ta tashi a irin wanda Allah ya halakar da su da irin su zaka tashi a gobe alkiyama ana fahimta kaga wannan ba karamin tashi hankali bane bala'i ne mai girman gaske Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala yake cewa wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal kuma Allah ga ya buga muku misalai ai bayan anna mislakum kamithilihim Allah ce ku din kamar su ne ba wani bambanci mutane ne ku mutane ne su an turo musu da manzo sun karyata kuma kun karyata ba wani abin da ba wani abin da yake da bambanci tsakanin ku da su ku dai alfarma kuka samu ta addu'ar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam na'am daga nan fa وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم mm.
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
Allah ya ce wa qad makaru makarahum haƙiƙa sun yi makirci makirci sun yi wa annabawa sun yi wa masu da'awa duk wani mutumin kirki to mutumin banza baya san sa duk wani mutumin kirki musamman iya layin da'awa to mujirman al'umman nan ba sa son sa ba irin kulli da mugun talajin da ba sa yi masa sai dai Allah kadai ya ba su kariya kawai yasa iya daga cikin haƙƙin malamanku a kanku na musu addu'a don domin mugayen wallahi ba su bar malamanan su zauna lafiya ba domin saboda suna ƙoƙarin zaƙulo da yin bayanin mugunyar halayensu a cikin wa'azi suna faɗa wa al'umma yasa duk tarko duk ƙazafi duk sharri to su aikinsu yau a ce malami ya ɓaci yau a ce malami ya yi wani mummunan abu to farin cikinsu ya same su kenan ana fahimta don domin bala'insu da ciwonsu a zo a tara al'umma ba za ka ba su ko kwabo ba su taru kuma su tafi da wani saƙo har su aiwatan a rayuwarsu su kuma duk taron da suka he sun ba da kuɗi ko alkawari ko sun yi ƙarya tun daga farkon ramadan zuwa yanzu akwai wanda aka biya kwabo a wannan gu akwai wanda aka masa ƙarya za a masa famfo za a masa burtsatse ba ai ba amma kullum al'umma ƙaruwa suke yi to su ba su isa tara wannan al'umma ba ne duk inda ga ana bin su kuɗi za su bayar ko wani alkawari za su yi kuma al'ummar za su tahi da wani sako ya zauna a zuciyarsu kuma su aiwatan a rayuwarsu to wannan ne abin da yake bakanta musu rai shine wa qad makaru makarahu duk irin wani makirci na kulli da tarko da farauta da mugun talaci da da mugun ta- kulli wallahi ba irin abin da ba sa yi wa malamai sai dai kuma Allah ya ce wa indallahi makruhu ai sakamakon makircinsu iya ga Allah Allah ba zai kyale su ba Allah iya goyon bayan gaskiya a duk inda take kuma ai shirme ma ne suke yi a yau aka samu wani babba daga cikin 'yan siyasa idan yau ga mabiyinsa ya yi laifi zuwa yake ko cikin dare ya aika a fito da shi ba sa yin haka ai ɗan tafiyarmu ne ai namu ne misali duk mujirmancinsa sai an fito da shi a matsayin mai shi iya ganin nasa ne ya masa rana kuma in ban da batan basira Allah kuma ya bar aulakanta nasa ina fata kun gane karatu malamai ba aikin da suke in ba aikin Allah ba suna karanta sakon Allah kamar yadda annabawa suka yi to kai ma shugaba kai ma mai mulki a hannu kana kishin naka nakan batacce dan ta'adda mujrimi kana boyen bayan ƙarya kana ƙin Allah akan ka kare naka kuma sai Allah ya bari a walakanta nasa kuma ai ba zai yi ba ai ba zai yi ba shi yasa Allah ke cewa Allah iya baka huwallazi ayyadaka bi nasrihi sai ya ce wa bil mu'minina Allah shine yake taimakon ka daga nasara yake fada wa manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah sai ya ce wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan manzo Allah ya baka kariya sai Allah ya ce ba ma kai kaɗai ba har wanda suka biyo ka daga cikin mu'minai Allah ya baka kariya ya taimake ka da wanda suke ba hanya irin taka Allah ya kare ya ba da kariya amma wallahi da Allah baya kare malamanmu da yanzu dewa sun faɗi sun mutu ma domin irin mummunan tanajin da ake musu matsafa su yi musu bokaye su musu shugabanni miyagu su yi musu munafukan musulmai su yi musu duk ba ulin da ba a yi amma kuma kullun ƙara lafiya suke kullun in ka gansu yau ba kaman ba su bane gobe domin aikin Allah suke wata kariyar ma ka face majina an jiho ma wani mizail a face majina sai ka tafi da shi baka sani ba domin aikin Allah kake Allah ne ke baka kariya ana fahimta to Allah ta'ala ke cewa inda Allah makruhu sakamakon makircin su iya ga Allah Allah zai mayar musu makircin su Allah ya ce wa in kana makruhum li tazula minhu aljibal Imam al-Hasan al-Basri yake cewa in kana makruhum la ad'afu min an tazula minhu aljibal duk makircin su yayi rauni akan ya tafiyar da duwatsu duk makirci mai makirci makircin sa ba zai sa yayi yayi wa dutsi makirci dutsin ya lalace ba ko zai iya yi ba zai yi ba wakila wani malaman suka ce ma'anahu inna makarahum makircin da suke yi la ya zula amra muhammad sallallahu alaihi wasallam bai isa ya tafiyar da al'amarin annabi muhammadu ba da'awarsa sunnarsa malaman da suke da'awa malaman da suke karantarwa duk makircin masu makirci bai isa ya tafiyar da wannan da'awar ba allazi huwa sabit ka subitul jibal ita wannan da'awar tana nan tabbatacciya ce kamar yana dutsuna suke tabbatu a ƙasa to haka da'awar take ko kaƙi ko kaso sai garanta in ma wane ya mutu to Allah zai ƙuɓɓugo an su kuma in ma wane ya tsufa ya kasa Allah zai ƙuɓɓugo an su kuma a ce Allah a ce manzon Allah sai dai ka mutu wallahi a kullun sai ka ji kuma a kullun Allah iya gurumin na wanda za su dinga maye bayan wanda suka mutu ana fahimta shine malaki cewa makircinsu zai yi ya bar da'awa da mutanensa kamar yadda makirci dole ya bar dutse a kafi a ƙasa bai isa tafi da shi ba yana wa in kana makaruhum litazula min huljibal na'am ayata ga malam فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله Mm.
إن الله عزيز ذو انتقام Allah ya ce fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula karka taba zaton cewa Allah ya saba alƙawarin da yawa manzanninsa a'a alƙawarin da Allah ya yawa manzanninsa iya nan zai taimake su zai dafa musu su ne masu cin nasara a koyaushe ana ganewa kar shedan kar zuciya ta raya ma kan cewa Allah kamar ba zai taimaki ko ya saba alkawarin da yi wa manzanninsa a'a zai taimake su bin nasr li auliyaihi alkawarin da Allah yayi wajen taimakon masoyansa yana nan wa halaka adaihi alkawarin da Allah ya zai halakar da abokan adawarsa abokan adawar da'awar manzanninsa abokan adawar sunnar manzonsa alkawarin da ya na halaka su iya nan ko ba daɗe ko ba jima gaskiya ita ce a sama ko ba daɗe ko ba jima ƙarya sai ka neme ta karasa wa ƙuljiya alhaƙu wa zaƙal baɗil قل جاء الحق وزهق الباطل Hmm.
إن الباطل كان زهوقا Allah ce ka ce ja alhaƙu gaskiya ta bayyana ƙur'ani da sunnar manzon Allah su ne gaskiya a kullum ba sa canjawa yadda suke tun lokacin manzon Allah har yau haka suke ba canji ba ragi ba ƙari an gane ko wasu haƙal baɗil duk wata ɓarna duk wani makirci duk wani ƙulle-ƙulle Allah ya ce ya tafiye da shi ya rusa shi ba zai tasiri ba innal baɗila kana zahuqa duk ɓarna da ƙarya da kaza da kaza duk su ne ba su ne tafiyayyun abubuwa ba tabbatattu ba ne Allah alkawarinsa na taimakon annabawa da mutanen kirki iyanan kuma alkawarin Allah na halakar da makiya Allah makiya gaskiya iyanan alkawarin Allah bai canja ba na'am
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار Allah ya ce yau mutu baddalu la'aruf ran da Allah zai canja ƙasa wannan ƙasar ba a ita za a yi hisabin alkiyama ba Allah zai canja ta da wata ƙasar da wata ƙasar ba wannan ba yau mutu baddalu la'ardu ghayra al'ardi a canja da watanta ba ita ba was samawat sammai ma a canja su da wasu ba su wannan ne yanzu ba Allah ya ce za a nade sammai kamar yadda mutum ya gama karatu zai nade littafinsa haka za a nade su akwai hadisi daga sahal bin sa'ad as-sa'idi Allah ya kare yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharun nas yawmul qiyama ala al-ardi bayda za a tada mutane a yinin alkiyama kan wata ƙasa faratas ba wani zunubi kanta ba baki ba zub da jinin yan adam a kanta ƙasa ce faratas naqiya tsaftatacciya laisha fiya alam li ahad ba wani alama ta wani wane ko wasu wane ƙasa ce fital kowa ɗaya ne wakala alaihi salatu wassalam ko kuma wakala ali radiyallahu an imam ali Allah ƙare da shi yake cewa tubaddalu al-ardu min fidda was samaa min zahab za a canja ƙasar a mai da ita ƙasar da za a yi hisabi kamar azurfa faratas ita kuma sama a mai da ita kamar zinariya haka sai na aliyu faɗa Allah ya ƙare yadda da shi na na aisha Allah ya ƙare yadda da ita take cewa an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa da Allah ya ce yau mutu baddaru la'ardu ghairu la'ardi wa samawat sai ake tambayar manzon Allah fa aina yakunu nas yawma iz idan Allah ya nade kasai da sammai so ko mutane suna ina a wannan lokacin an gane ko ake tambayar manzon Allah wannan sai manzan Allah yake ce alas sirat suna kan siradi suna kan gada wanda take saman wutar jahannama duk al'umma suna kan wannan Allah zai nade samai da ƙasa ya canja da wa'ansu cikin kumfe kun an gama sannan kuma mutane su zuwa yi musu hisabi ana ganewa yine tubaddaru al-ardu ghayra al-ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar za a bijirar da mutane zuwa ga Allah al-wahid daya daya al-qahhar mai rinjayi kowa za a bijirar da shi zuwa ga Allah ko kana so ko baka so Allah ya ce sai an kai ka dama dama ba zuwa za ka bayi kai ka za a yi da ƙarfi da yaji kana so ko kana kuka ko kana dariya sai ka tafi ana fahimta tun da ran a hannun Allah yake ko mala'iku sun fi ka ƙarfi mala'ika ɗaya manzon Allah ya ce wallahi duniya ba ta ihe shi kalacin safe ba duniya duka da abin da ke cikinta wallahi ba ta kai ba ta isa mala'ika kallo ba har in Allah ya bashi umarnin ya halaka ta yasa duk abin da dan adam yake na fajirci bai san Allah bane wallahi bai san Allah bane amma duk wanda ya san Allah ya san girman Allah in Allah ya hana shi abu wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba ana fahimta mala'ika jibril alaihi salam an ce iya da fuka-fukai guda 600 fuka-fukai da Allah ya halitta gare shi an ce idan zai baje fikafikan nan duka da Allah ya halice shi to kwaya ɗaya daga cikin ɗari shida ba inda zai zauna da shi a duniya duniya ta masa kaɗan ɗaya ba daga cikin ɗari shida duniya ba su ɗauki shi ba ya ce duk zuwan da yake wa gun manzan Allah to da surar ɗan adam yake zuwa wa manzan Allah amma mala'ika jibril bai taɓa zuwa duniya da siffarsa mala'ika jibril ba sai dai siffantu da ɗan adam ya zo ya kawo manzan Allah wahayi ya tafi amma duniya balti su dauke shi ba ku duba shi mala'ika jibril aka tura shi ya halakar da mutanen annabi lut alaihi salam da yaji an ce fuka-fukansa ya nutsa a duk eriyan kasar mutanen annabi lut duka ya sa fuka-fukansa ya nutsa a kasar sai da ya tabo dandanin kasa na ƙarshe sai da ya ratsa ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu har ƙasa ta bakwai ya nutsa fuka-fukansa daga nan kuma ya ɗebo ƙasar tun daga ƙasan ƙasa ya ɗebo ta ya yi sama da su domin ƙarfi irin na mala'ika an ce kofi kamar akan tebur ɗin bai faɗi ba an ce mai tafiya a ƙasa bai faɗi ba sama aka yi da su gaba ɗaya garin ana fahimta ba mai bacci ma bai farka ba sai da ya kai su har sama jikin sama sannan kuma Allah ya ce watsu su kasa kuma an ce mala'ikun sama ta ma suna jin motsin mutanen garin domin ƙarfi irin na mala'ika kana tafiya baka san abin da ake ba nan ku ɗaga ka sama akai ƙasar taka da komai an ya kuto ta an yi sama da ita ci kafin ka ce wannan an kifo su ƙasa kuma duka sun halaka Allah ne fi sa mala'ika da ya wannan cikin ƙiftawa da bismillah ya gama da su amma kai ne mai buɗe bakin ba wanda ya isa wallahi kar ma ka dosa ne ba uban da ya isa bai san Allah ba ne wallahi Allah sai turo ma sauro sauro ya higa hancin kai buwaye ka wallahi malam sauro kawai sai halaka ka wallahi an fahimta saboda ka mu san Allah mu gane girman Allah duk abin da ya ce mu bari mu bari duk kuma abin da ya ce mi mu kwatanta iya iyawar wannan shine zaman ka da Allah lafiya amma baka da wani girma da Allah zai kyale ka wallahi baka isa ba baka da wani abu da Allah zai gani wai ya kyale ka kai mai zunubi ya kyale ka wallahi baka isa ba sai dai Allah ya jirkinta ma kawai sai ka je madakata Allah ya kama ka ana fahimta to Allah ta'ala yake cewa za a tada mutane gaba ɗaya a mai da su ga Allah a tura kowa gaban Allah kuma ya jira abin da zai faru shine wa barazulillahi alwahid alqahar na'am وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد Mm.
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار Allah ya ce wa taral mujrimin zaka ga mujrimai idan ka zai nuna masu ay tubsirul mujrimin ay alkafirin zaka iya ganin kafirai a yinin alkiyama a wannan yinin muqarranina fil aswat an daure su junansu da junansu an gane ko ai alquyu da awil aglal duk inda mujrimai suke to Allah ta'ala zai sa mala'iku su musu ɗauri kusa da kusa ai musha m- mushayudun ba'dhum bi ba'd an kulle kamar masu laifi ne a duniya ai ana sa hankof ko a hada mutum biyu a hada mutum uku to haka Allah zai sa kulle duk mujrimai a godaya in an ɗaure wannan a ji a ɗaure wannan a ji a ɗaure wannan haka za a yi musu gaba ɗaya kafin kuma a ji a zura su a wuta gaba ɗaya haka wa'ansu malaman suka ce muƙarrani na fil asbat wa'ansu kuma suka ce a ya ƙarinu kullu kafir ma a shaitanihi dukkan wani kafiri to za a ƙulla za a ɗaure tare da shaitaninsa ana fahimta kafiri da shaidaninsa mujirimi da shaidaninsa sai Allah ya sa mala'ika su ɗaure su gaba ɗaya sai a jefa su a gidan wuta irinsu ne Allah ta'ala ke cewa ushurul ladina zalamu wa adwajahum احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Allah ce zai tashi azzalimai ayinin alkiyama wa adwajahum ay qorana'ahum da abokan kafircin su nan azwaji ba matan su ake nufi ba an gane ko da abokan kafircin su da abokan zaluncin su da shedanun su azzalimai sai Allah ya taye su gaba ɗaya ya kulla su gaba ɗaya kuma sai Allah ya jefa su a wuta shine Allah ya ce sarabiluhum ay qumsuhum rigunan su min qatiranin daga irin nuhas nuhasu jahannam an yi rigunan wuta da tartsatsin wutar jahannama da su aka yi musu rigunan da za a sanya musu ai tagsha tagalu wujuhahum nar ai fasakunsu suna zaɓaɓɓaka da irin turin gidan wuta wuta ce za su ke tafasa fuskarsu take zazzabowa kamar yanka sa wani abu a tukunya ka zuba mai ruwa tukunyar ta tafasa wannan abin ya dinga zazzaɓaɓɓaka a cikin ruwan zafi to haka fasakunsu wuta za ta mai da su shi ne wa ta gasha waje wa homunna fasakunsu a wannan yinin wuta za ta gashe su su dinga tafasa da irin hamami na gidan wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana katanga karfi ai shine kullu nafsin bima kasabat kowace rai za ta ga abin da ta aikata in khairan khaira in sharran sharra wannan dama kuma shine amfanin wa'azi ka ji laifinka ka yi wa Allah godiya ka je ka gyara ka ji daidai ɗinka ka yi wa Allah godiya ka nemi Allah ya tabbatar da kai ana fahimta amma ana yi ne domin mu tsorata yinin ba abin wasa ba ne mutuwa ba wasa ba ce abin da Allah yake faɗa a ƙur'ani ba wasa ba ne wallahi gaske ne babu shakka babu kokwanto duk abin da Allah ya ce zai yi a kan suwa ne in dai ba su gyara ba wallahi zai a kansu duk abin da Allah kuma ce zai akan su wani mutanen kirki wallahi ba zai canja ba inna Allah la yukhlifu miad Allah baya canja alƙawari Allah baya saba alƙawari na'am ayati ga malam ليجزي الله كل نفس ما كسبت Mm.
إن الله سريع الحساب
Allah ya ce liyajziya kullu nafsin ma kasabat Allah ya yi wannan ne duk irin wannan labarin da yake bayarwa na gidan wuta da abin da zai faru alkiyama duk zai yi ne domin a sakan yawa kowace rai bisa aikin da aikata liyajziya kullu nafsin ma kasabat kowace rai ba za a mata hisabi da abin da ba ita aikata ba Allah ba zalunci a cikin hukuncinsa ba irin duniya ba ne ba za a ɗau laifin wani a ɗorawa ne ba don an tsane shi don ba a son sa ba za a ɗau gaskiyar wani a ƙwace a biyawa wani ba don ana son sa Allah baya wannan duk abin da ka aikata kai ɗin zai yi wa hisabi yasa dama ke ta la zulmal yauma a kiyama babu zalunci a kiyama babu zalunci Allah ta'ala ya ce inni haramtu zulma ala nafsi faj'alhu bainakum muharraman fala tuzalamu ni inji Allah na haramta zalunci wa kaina inji Allah kuma ku sanya zalunci zama haramun a tsakaninku kar kowa ya zalunci kowa in ka ji ana maganar zalunci da dirmikel a duniya yake amma maganar lahira maganar gaskiya ce kawai gaskiya da gaskiya yasa yake ce haza yawmu yanfa'u sadiqina هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها na'am خالدين فيها أبدا na'am رضي الله عنهم ورضوا عنه mm.
ذلك الفوز العظيم Allah ke cewa haza yawmu yanfa'u sadiqina sidiqu a yinin alkiyama Allah ke cewa kun ga wannan ranar to a yau gaskiya za ta amfano masu ita a yau Allah ya ce duk wanda ya zo da gaskiya za ta amfani shi kuma duk wanda ya zo da ƙarya da ciwa-ciwa shi ma zai ga illarsa a wannan ranar a duniya ne ake ƙulle-ƙulle a rufe a rufe a rufe duk a tafi amma a lahira ba wannan yasa ka tsaya ka bi Allah ko kai kadai ne Allah zai fidda kai a kiyama ko kai kadai ne ku tsaya ku bi Allah in kun hada kanku Allah zai nuna muku abin da kuka masa a duniya Allah ba mai budulci bane Allah baya mantuwa Allah baya mantuwa duk abin da kai na alkhairi wallahi sai Allah ya nuna mashi komai kankantar sa yasa duk abin da zaka yi na alkhairi kai hi da ikhlasi kai dan Allah din Allah iyanan zai rene shi ya girmar da shi a gunsa a kiyama kuma a nuna mashi ana fahimta kar ka ji tsoron aikata alkhairi kar ka ji nauyin aikata alkhairi ka dinga kokarin aikata alkhairi iya iyawarka shuka kake yi binne kake wa kanka na alkhairi akwai ran da zai bayyana sai ka ji dama duk abin da ka samu a wani hanyar ya tafi domin kaga gunda kudin bashi da rana sai aikin alkhairi ana fahimta Allah ta'ala yake cewa al yajziya kullu nafsin ma kasabat inna allaha sari'ul hisab sai ce haza balagul linas ko هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب
Allah ce li yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat yayi wannan ne domin kowace rai a mata sakayya kan abin da ta aikata Allah ya ce kuma inna Allaha sari'ul hisab hakika Allah ta'ala mai saurin hisabi ne yuhasabu jami'al khaliq fi qadri nisfun nahar duk abin da al'umma za ta je da shi lahira tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa ɗan adam na ƙarshe to Allah zai hukuncinsu kafin kafin rana ta yi kafin azahar ta yi duk wata shari'a wane ya zalunci wane wane ya cuci wane wane ya danne haƙƙin wane wane ya cuci wane a gona wane ya cuci wane a gida wane ya cuci wane a kasuwanci wane ya ci kuɗin marayu wane ya ci kuɗin mutane duk wannan badakalar wallahi kafin rana ta yi zawali Allah ya gama hukuncin gaba ɗaya shine inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawar hukunci ne ai duk wani afilin da ake a duniya kin gaskiya ake yi zama ɗaya za a gane waye makareci waye mai gaskiya in an matsa a yi bincike zama ɗaya biyu sai a yanke hukunci amma sai ka samu shari'a ta yi shekara 20 ana yi aikin Allah ne wannan in gaskiya ne amma duk inda gaskiya take wallahi an sani ana rirrifewa ne domin a cuci mai karamin karfi kawai a galibi haka yake faruwa Allah ta'ala iya da saurin hisabi domin a wata ayar Allah yake cewa su 'yan aljanna idan an yi hisabi sun tafi aljanna har sai sun yi bacci rana a gidajensu bacci rana ashabul jannati yawma izin أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا Allah ce ‘yan aljanna, Allah ya samu ne, a yinin alkiyama, kairun mustaƙarra suna da kyakkyawan gun zama. Allah ya faɗi gidajensu sun samu gun zama mai kyau, wanda ba sa buƙatar canji, la ya buguna na hiwala. Ɗan aljanna bai buƙatar canji, abin da aka ba shi Allah ya gamsar da shi ya yadda, ba abin da yake buƙata a canja masa. Allah ya ce kuma wa aha sanu maƙila. har sai sun yi sayasta irin bacci ranar nan a gidajensu domin Allah ya yi hisabi da wuri ya kai su masaukinsu sun huta har sun yi bacci har sun manta cikin ƙanƙanin lokaci abinda ka sha azabar duniya sama da shekara arba'in hamsin ɗan ƙanƙanin lokaci ka manta kuma ka yi gajin daɗi har abada amma duk da haka manzon Allah ya faɗa wa na Aisha radiyallahu anha ya ce talakawa daga cikin sahabbai talakawa wanda ba su da dukiya manzan Allah ya ce da wuri za su yi ga aljanna da wuri amma masu kuɗi cikin sahabbai manzan Allah ya faɗawa na na Aisha ba za su yi ga aljanna ba sai da yamma an bayyana maganar wata rana Abdurrahman dan Auf Allah ya ƙara yadda da shi iya cikin mutane goma da Allah ya musu albihir da aljanna iya ciki kuma iya cikin mutanen da suka zaɓi sai na Usman ya zama khalifa wanda Umar ya naɗa su shura kwamitin shura iya cikinsu ana fahimta kuma Allah ya mai dukiya iya da arzikin dabbobi da kadarori wata rana ya zo ya gaida na Aisha bayan manzon Allah ya wafati ya zo ya same ta a gida ya shiga ya sallama ya gaida ita har zai tashi ya tafi sarki ce Abdurrahman zauna ban tunatar da kai wata magana da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama da na aisha take cewa da abdurrahman dan auf manzon Allah ya tawa faɗa wata rana iya cewa idan kiyama ta tsaya talakawan sahabbai marasa ko kwabo to ana tashin kiyama da wurwuri hantsi da wurwuri za su tafi aljanna amma duk wani hamshakin mai kuɗi cikin sahabbai shi kuma sai dai mazai tafi aljanna ta faɗa da abdurrahman wannan abdurrahman da ya ji wannan tunatarwar ya ji wannan hadisin sai yake cewa ya aisha ki zama shaida dabbobi na ga sunan suna shigowa garin madina an ce idan dabbobinsa sun dawo daga kiwo duk wata mai girki a garin madina sai ta rufe tukunyarta domin ƙurar dabbobin za ta iya zuwa ta yi cikin abincin domin yawan dabbobin allah ya masa arzikin dabbobi inda sun shigo kowa ya san sun shigo garin sai ce na na aisha wannan dabbobi nawa ga sunan suna dab da shigowa garin madina to ke zama shaida na ɗauke sa na baya a yi wa addinin Allah yake da su. Ku duba faɗan aljanna ne manzan Allah ya ba shi tikitin aljanna tun a duniya. Amma ana tunatar da hadisi guda ɗaya na manzan Allah. Ya ce duk abin da ya mallaka mai shigowa garin da ya ba wa Allah shi. Hadisi ɗaya kuma ya san hadisin tunatar da shi aka yi. Amma ya sau nawa ana karanta muku ayar taimako in tansurullah kowa ya haddace. Amma sai ya taya masallaci ba fa dubu uku dubu biyar ba. kowa ya makale dukiyarsa a aljihunsa amma hadisi ɗaya aka tuna wa abdurrahman ya ce duk dukiyarsa wallah ya ba wa Allah ita domin ya san duniya tamfarare zama ne ka nemi lahira da abin da Allah ya baka ana fahimta ka duba yanda manzon Allah ya tsoratar yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa ita dukiya halaluha hisabun ita dukiyar ma da za a tsaya a ma hisabi a lahira ta halalci na ba dukiyar halal ita ake wa hisabi amma dukiyar haram iqab azaba take zama kawai bala'i ce musiba ce tun daga kabari manzan Allah ya ce duk dukiyar ciwa-ciwa da karma-karma za a mai da ita muciji mai dafi da kunayi masu dafi tun a kabari za su dinga sara suna zuba wa mai ita dafi kafin kuma kiyama ta tsaya an fahimta in kiyama ta tsaya kuma Allah ya mai da dukiyar kamar wata dalma ta wutar jahannama kuma dole sai ka rungume ta dole sai ka dauke ta tana lallas ana liƙawa mutum a jiki tun a filin hisabi sannan mala'iku su kora shi wuta wannan fa ita ce abin da ake rufe ido sai an neme ta ba za ka ɓata da wane za ka ɓata da wane za ka ci mutuncin wane a kan wannan dukiyar kuma ga abin da take zama a ƙarshe bala'i take zama shi yasa a ƙur'ani in allah ya magana dukiya a gu goma to a gu tara zarginta yake yi ba yabanta yake yi ba duk inda allah ya bayanin dukiya a ƙur'ani a galab wallahi ba yabo yake yi ba ya ce kalla innal insana la yatgha كلا إن الإنسان ليطغى saboda me أن رآه استغنى Allah ya ce ba haka bane innal insana la yatgha wani daga cikin mutane da iya da dagawa iya jiji da kai inji Allah an ra'ahu stagna dan kawai ya ga iya da wadata kawai sai ya zama mai girman kai mai kin gaskiya wannan kaga ba yabo bane kuma qur'ani ya ce an kana zamalin wa banin yake siffanta wani kafiri iya cin mutunci iya kaza iya kaza kawai dan ya ga iya da dukiya iya da yaya a wani gun yace zugiyana lin nasi hubbu shahawati minan nisa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة mm.
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
Mm.
والله عنده حسن المآب Allah ya ce zugidin nasu hubbu sha'awat an kawata wa mutane san sha'awa san sha'awoyi hubbi shahawati minan nisa'i mata wal banina da ƴaƴa wal qanatiril muqantara da dukiya manya-manyan dukiya wal kailil musawwama da abubuwan hawa na alfahari da takama wal an'am da dabbobin ni'ima wal harth da amfani da tsirrai na amfanin gona sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya dukkan wannan jin daɗin gidan duniya ne wallahu indahu husnul ma'ab ya kuyi tattara qur'ani ne ko lokacin yayi ne eh kuna tattara qur'ani ya kuyi ko manta shi ba an gane ko a wata ayar Allah ke ce alhaakumut takathur ألهاكم التكاثر mhm حتى زرتم المقابر arama wai sun ce sun gaji alhaakum at-takathur Allah ya ce yawan san tara dukiya ya shagaltar da ku kaga dukiyar Allah yake bayani ana ku tara ku tara ya shagaltar da ku ya mantar da ku zaman kabari ya mantar da ku tsayuwa a gaban Allah alhakum at-takasur at-takasur alhakum kenan san tara dukiya ya mantar da ku hatta zurtumul maqabir har ga gagga ku dab da kabari za ku shiga kaga nan ma Allah ba yabanta yake yi ba ana fahimta agalab inda qur'ani iya magana dukiya wala ba yabanta yake yi ba ana fahimta shi yasa Allah ta'ala ke cewa inna allaha sari'ul hisab sai ce haza balagul linnas duk abin da kuka ji daga farkon sura nan zuwa yanzu to Allah ya ce wa'azi ne ga mutane balagun ayi aiza wa'azi ne wa tazkir da tunatarwa duk abin da gaji an karanta an fassara ma to Allah ya ce wa'azi ne ka wa'azanta ka zauna lafiya kawai shine haza balagul linnas wal yunzaru bihi kuma domin ayi gargadi da wannan ayoyi a gargadi mutane su gyara zaman su wanda yake wa Allah ba daidai bai gyara kafin ranar da zai mutu kafin lokaci ya kware masa wal yunzaru bihi wal ya'lamu kuma mutane su sani cewa annama huwa ilahun wahid cewa Allah shi kadai ne shi kadai ne abin a- abin bauta kuma shi kadai ne mahalicci kuma shi kadai ake ne fata da ibada kuma shi kadai ake roƙo ya bayar kowa ya san wannan wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid kowa ya san Allah ɗaya ne in ya baka ba mai hana ka in ya hana ka ba mai baka in ya ce ba mai musawa kuma in ya ce ba za a yi ba ba mai yi kowa ya yadda da wannan wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid sai ya ce wal yazzakar ulul albab sannan kuma aiwa masu hankali wa'azi shi dama wa'azi iya amfanar masu hankali ne masu hankali Allah ya ce ko azantu ba ga wa'azi ana muku ana karantawa ana fassarawa to duk mai hankali ya ɗau izina ya ɗau shirin gyara ya ɗau shirin zama akan daidai shine waliya alamu annama huwa ilahun wahid waliya zakar ulul albab domin masu a hankali su tunatu su zamto suna tuntuntuni wajen wa'azin da ƙur'ani yake musu to wannan shine ƙarshen surat ibrahim alaihi salam wanda min fara ta cikin darussa guda bakwai kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon karasa ta a yau abinda muka faɗa daidai tun daga farkon ta zuwa yanzu Allah ya ba mu lada gaba daya abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata insha Allah gobe za mu tashi sabon sura suratu hijr in Allah da gobe ita za mu tashi a kanta in Allah ya raya mu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya muna roƙon Allah ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya shirye da mu da zuriyarmu Allah ka shirye da mu da zuriyarmu Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah marasa lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya Allah wanda suke fama da ita a asibiti ko suke yawo da ita ko suke kwanci a gidajensu ya Allah ka ba su lafiya ya Allah mu kuma ka ƙara mana lafiya da imani Allah ka zaune da ƙasar mu lafiya Allah ka zaune da jihar mu lafiya Allah ka ƙara mana yalwa da ƙaruwan arziki Allah ta'ala duk irin abin da ya dame mu na tsadan rayuwa da hauhawan farashi Allah ka mana maganin wannan musiba Allah ka dawo da nutsuwa da kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki a cikin al'ummar ka ya Allah Allah ta'ala duk abin da buye buwaye mu Allah ka mana maganin shi Allah duk wanda yake da hannu cikin cutar da al'ummarka ya Allah ka bana maganin sai Allah ya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ba mu ikon bauta maka Allah ka ba mu ikon yi wa manzanka da'a Allah ka raba mu da sabanka Allah ka haramta mana sabanka Allah ka kyamartar da mu sabanka ya rabbal alamin Allah ta'ala ka raya mu marayu cikin addini Allah ka ɗauki mu cikin addini Allah ka tayar da mu alƙiyama cikin masu addini Allah ta'ala ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ta'ala dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana duk abin da muke tsoro ya Allah ta'ala ka tsare mu daga sharrin sa ya Allah ta'ala ka biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah ladan da ake samu wajen karanta alqur'ani Allah ka ba mu ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka ibadar da muke ma cikin Ramadan ya Allah ka karbe ta ya Allah ya Allah ka samu cikin bayanka da ka yanta kai wa gafara a wannan wata ya Allah ka samu cikin masu karbar addu'o'insu da ibadunsu ya Allah ya Allah ta'ala mana roƙon ka samu lafiya mu gama lafiya duk masu taimakon addini Allah ka taimake su masu taimakon addini dukiyarsu da iliminsu da karatunsu da lokacinsu Allah ka dafa musu ya Allah ya Allah ta'ala ƴan mijiyar mu ka taimake su ka dafa musu ka biya musu bukatunsu na alkhairi da namu gaba daya Allah ramma mana roƙon Allah ta'ala ya taimaki ka ya ƙara ma albarka ya biya ma bukatunka da damu na alkhairi shugabannin majalisi duka muna muku addu'an fatan alkhairi da sauran al'umma da suke zuwa suke jin wannan karatu Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi Allah ya mai da kowa gidansu lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله